بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين باي haka musulmi yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya cikakka kuma ta musamman ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda cikin ikon shi da kadarawa shi muka sake halarta a wannan wuri mai tara albarka domin ci gaba da tafsirin muna alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai girma watan ramadan kuma a yau muna goma sha uku ga watan ramadan hijira na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda kuma shi ne ya dace da ashirin da uku ga watan uku watan mars miladiya ta annabi isa alaihi salam tana shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu kuma a jiya mun kwana ƙarshen aya ta saba'in da shidda a cikin suratun nisa'i yau insha allahu za mu tashi farkon aya ta saba'in da bakwai inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakat wa aqimus salata wa atuz zakata falamma kutiba alayhimul القتال إذا فريق منهم إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا
الله سبحانه وتعالى يتي ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم shin baka yi duba ba zuwa ga wa'anda aka ce musu ku kame hannuwanku daga yaƙi wa aqimu sala ku ci gaba da tsaye da sallah wa atu zaka ku ci gaba da bada zaka falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqun minhum lokacin da aka wajabta yaƙi a kansu idan fariqun minhum sai ga wani bangare daga cikinsu yakhshawna an-nasa ka khashyatillahi aw ashadda khashya suna tsoron mutane kamar yadda suke tsoron Allah ko ma yadda yadda suke jin tsoron Allah wa qalu kuma suka dora cewa ma rabbana ya ubangijinmu lima katabta alaina al-qital me yasa zaka wajabta yaƙi akan mu laula akhartana ila ajalin qarib ai da ka jinkirta mu zuwa wani dan lokaci wanda yake kusa Allah ya ce musu kul ka ce musu mata'ud dunya qalilun jin dadin duniya dan kadan ne wal akhiratu khairul liman ittaqa ita kuma lahira ita ce mahi alheri ga wanda yake jin tsoron Allah wala tuzlamuna fatila kuma a lahira ba za a zalunta ko da da takardar nan da ke da kwai a bayan ɗan da biyu wannan shine abin da wannan aya take ne kuma idan muka kalli ayan nan za mu ga tana mai da martani ne ga wasu mutane wa'anda da kahin a farlanta jihadi fi sabilillah yaƙi fi sabilillah suke ganin cewa ya kamata a ce an farlanta shi suna zumuɗi suna nuna kwaɗayi na cewa da an farlanta shi to amma lokacin da aka farlanta sai ga sun yi baya baya har da ma magana suke yi ma Allah suna cewa dami ma Allah ya wajabta musu shi to wannan shine al'adar dan adam dan adam haka yake ka aji hankalinka da kyau duk lokacin da za ka yin wata hidima duk wasu abokanka masu zumuɗin wannan abu da an zo wajen yi za ga sun fara yin baya baya wanda duk ya taɓa yin hidima ta aure ko ya taɓa yin hidima ta wani abu a cikin rayuwar shi a cikin duniya zai ce na yi gaskiya a cikin wani manya manyan abokanka da kake tsammanin cewa su za su bada gudunmuwa mai yawa bakin da aka ce tsoron kwana uku za su fara bace maka haka nan za za ka ganin lokacin da za a zama mutanen da za su maka ɗawainiya wa'anda baka taɓa sa tsammanin cewa su ne za su maka ɗawainiya ba su za ka gani ka lura da kyau ka gani wa'anda za su kai da kawo cikin abin su kai gwamro su kai bari ba su gidan amarya ba su gidan ango wa'annan mutanen in ka kalle su kai a da ba ka ɗauka su wasu mutane to shi yasa nan gaba za mu gani inda malamai suke cewa dama al'adar mutum wanda yake mai zurewa a cikin al'amuran haka yake kullum zai ɗora nuna ka ce ai tai ai tai ai su ne gaba gaba sai abin ya zo gab sai ya baya ka neme shi ka rasa to sai ka wa'anga mutane lokacin da ana maka haka sai kasance shi yasa malamai ma suka yi sabani bisa kan cewa wai su wa'annan mutane ne wa'annan Allah yake ni da wa Allah yake wasu malamai suka ce wani bangare ne na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa'anda an umarce su da barin yaƙi lokacin da ake makka a lokacin da suke makka ba su da ƙarfi na tunkarar kahirai aka ce su ci gaba da yin sallah su ci gaba da kuma ba da zakka aka ce lokacin da aka wajabta musu jihadin fi sabilillahi da aka zo madina sai aka samu wasu bangare daga cikin su wanda suka rafa shi haka wasu malamai suka ce wasu suka ce a'a nan ana nihin yahudawa ne babu alama da ke nuna cewa yahuda ne na ake a dai samu ko suwa ne na wa'annan magana ta uku wasu suka ce munafukai ne yawwa su munafukai garwaye suke da masu imani kuma sun sha yin irin wannan abin an gani sun sha su ki zuwa jihadin fi sabilillah amma kayan a farlanta shi su kura hita ba su kura ce a ai da an farlanta jihadi fi sabilillah da mun kaza mun kaza to za an farlanta ni kuka yi ba wanda kuka yi to wasu malamai sun tafi akan cewa a nan munafikan ne ake nihi kawai daga cikin wa'anda suka ta akan cewa munafikan ake nihi kadai ba wasu daga cikin sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam ba akwai imamu al-qurtubi a cikin tafsirin shi yace wannan siyakin idan ka kalle shi yayi kama da hada Allah subhanahu wa ta'ala wa qalu rabbana lima katabta alaina al-qital yace idan ka kalli wannan magana tasu da suka ce wa qalu rabbana lima katabta alaina al-qital suka ce ya ubangijinmu dan me ka wajabta jihadi akan mu suka imamul qurtubi yace wannan magana bai yiwa sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace ta sahabi sahabi dai mai amsa sunan sahabi yace bai iya gai wannan magana yace sahabi mai karamci yace wanda ya san da cewa Allah ga hannun shi ne rayuwar shi take ba wai ga hannun wani ba duk sahabin da ya san falala ta jihadi fi sabilillah ya ce ba zai gani irin wannan sahabin da ya san rayuwa ga hannun Allah take arziki ga hannun Allah yake dan me kake son a jinkirta maka zuwa wani lokaci me za ka ce cikin duniya aka jinkirta maka ai arziki ne za ka ci ko abin da ka tara kake son ka ci ko wata kawa ta duniya kake so ka samu ko to sahabi wanda yake na annabi sallallahu alaihi wasallam ya san da cewa arziki ga hannun Allah yake bai tunanin Allah jinkirta mishi don saboda ya samu wani abu ya ce abinda aka sani ga sahabbai balkanu li awamirillahi mumtasili sami'i ta'i'i sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna da shaida akan cewa duk lokacin da Allah ya bada umarni suna kokarin zartar da shi nan take lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya samkar da aya ta haramcin giya يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه sahabin da ya rawaito hadisin cewa yi idan ka hito bakin titi a cikin madina za ka ganin duka giya ga tanan kowa ya zubda kowa ya zubda giya to irin wa'annan mutanen su ne za a ce musu ga abin da Allah ya ce su tsaya suna cewa da dai an jinkirta musu imamu qurtubi ya ce ba yiwa ne a samu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan ya ce sai dai kawai in an samu wani wanda muna sahabi ne a wancan lokacin kenan munafiki ne yana nuna cewa su sun yi imani da Allah ka san munafiki akwai nuna cewa su su ne gaba gaba a cikin komi a cikin magana za ka ce magana ai Allah subhanahu mu ya fi kowa kwatanta gaskiya da kwatanta sunna cikin maganar shi a kayan jikin shi ya fi kowa kwatanta cewa shi ahlus sunna amma kuma a ciki ba haka nan bane to saboda ka yace in dai munafukai ne aka ce sun yi haka nan yace shi ba ya shakka yace amma dai ba zai saba annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka tafi akan cewa munafukai ne suka yi wannan aikin su ne Allah ya ware a cikin waɗanda suka yi imani sun ba da hujjoji kusan guda uku hujja ta farko suka ce inda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ne waɗanda suka yi imani da shi to a cikin aya Allah bai cewa ya shaunan nasa ga khashiyatin lafi sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam bai tsoron mutane kamar da yake tsoron Allah bai tsoron kafiri محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم هكا الله يجمع يا زائي الله وروري ما قدش suka ce ba yiwa ya kasance sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana jin tsoron kahirai iri yadda ke tsoron Allah ko kuma fiye da haka ba yiwa ba wani sahabin da ke yi musu irin wannan tsoron hujja ta biyu suka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya haka hito a cikin wannan ayan magana wa'annan mutanen da suka ce rabbana lima katabta alina alqital ya Allah dan mi ka wajabta yaki akan mu yace kuma wannan karan tsayan sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam ba su yi ma Allah shi sahabi bai irin wannan karan tsaron Allah ya magana kai kai karan tsaye akan ta wai haka ce ma Allah dan menene Allah kai kai wajabta mu yin jihadi fi sabilillah sai ka ce sahabi bai yin wannan abu wanda zai iya yi shine kahiri ko kuma manahiki ko manahikin shi an gaba na uku suka ce hujja ta uku wadda take nuna cewa wa'annan mutanen ba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam bane ba manahikai ne ake nihi a nan jawabin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba manzo Allah ya ce ya gaya musu qul mata'ud dunya qalilun ka ce musu jin dadin duniya dan kadan ne wal akhiratu khairun liman ittaqa lahira ita ce mafi alheri ga wanda ya ji tsoron Allah suka ce wannan jawabin ba sahabbai ake nihi da shi ba sun yi kowa sanin wannan to saboda haka duk da wannan an samu wasu malamai wanda suka tayi akan cewa wani dai bangare ne ne ake nihi nan na daga cikin wanda suka yi imani wa'anda ya kasance imani bai ratsa zuciyarsu ba kenan sababbin shiga cikin musulunci wa'anda imani bai riga ya shiga a cikin zuciyarsa sai kawo misalai da yawa a cikin alkur'ani mai girma wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake jan hankalin masu imani dan kayi imani bai hana Allah ya ja hankalinka a cikin alkur'ani dan kana da imani bai hana maka wa'azi ka ce ato ai mu mu wuce an wa'azi wa'azin nan kawai ku da ku yi mare ka hare shi can cikin abin ga amma mu mu wuce ba yiwa saboda Allah subhanahu wa ta'ala ce masa ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alu to da ake nan da wanda suka yi imani ake da munafikan da wanda ba munafikan ba idan gaba ta zo ta ayyuka mutum nasiha a cikin qur'ani Allah na yi ko ma wani tunda annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce mishi ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin ko to in an ce ba annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan laihim yaji ai ba dan sai yayi makahiran da munafikai da'a za a ce mishi haka to shine kuma hujjar da wa'ancan kuma suka ba wa'ancan suka ce Allah na iya cewa haka nan akan huska ta musu nasiha saboda an samu wasu waɗanda suka raya ma zuciyarsu wannan abu inda ba a samu wasu waɗanda suka raya ma zuciyarsu wannan abun ba sawa'un munafikan ne ko ko waɗanda imani bai riga ya ratsa zuciyarsu ba to Allah ba zai yi haka amma kasancewa an same su dole Allah subhanahu wa ta'ala ya jawo hankalin kowa bisa kan wannan kaga Allah subhanahu wa ta'ala cewa ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alu kuma sai ce inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus kaga nan magana mece ce ake magana jihadi ce kenan duk lokacin da aka yi magana jihadi dole sai an samu wanda zai yi baya ba mutuwa wasa ce ha duk wannan abin da muke yi mu ma dan jihadin bai zo fi sabilillahi ba za ga mutane na tserewa yan shekarun baya ba an dora wata zanga-zanga wata ustazin aka ce ustaz ya ga tiya gas an halbota ga yan sanda sun taho ya zame kawon nan shi zai tsere aka ce ustaz gudu za a yi ce insha Allah to ga zanga-zanga ma kana gudu wale an ce ga makamman ne za a halba a shagen wannan wa yan shekaru da suka wuce can ba za su gudu za a ce insha Allah ya tserewa za a yi to shi yasa idan ana magana ta jihadi fi sabilillah ba kowa ne ke da taurin zuciya ba bisa kan wannan dole da ka dauko wannan sai ka ji wani ya ce maka da Allah dibo ana zaman lahiya da Allah kamar dauko mutane wannan ko mai imanin ne ana samun haka na to saboda haka suka ce nan wurin Allah subhanahu wata'ala yana nihin kowa da kowa yana nihin wa'anda suka samu wannan abin a cikin zuciyarsu na tunanin cewa me yasa Allah ya haka na to me yasa Allah subhanahu wa ta'ala da harko ya ce masahaban annabi sallallahu alaihi wasallam su kame hannuwansu lokacin da ana makka alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum shin baka yi duba zuwa ga waɗanda aka ce musu kame hannuwansu ba lokacin da ana makka me ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaki a wancan lokacin kaga munan wurin bakin da mutum ya ga kahiri sai ya fara zabura zabura a bar shi kone mishi gida a bar shi kone mishi mota shi jihadi ne ke fi sabilillah haka ake jihadi ba a jihadi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna makka shekara goma sha uku ko kuda bai taba kashewa ko kuda bai taba sa aka kashe ba da sunan jihadi fi sabilillah bai san darajar jihadin bane ba bai san falalar shi ba kai ayar jihadin ma kin sabka ta yi sai da aka dawo madina malamai suka ce me yasa Allah bai farlanta ma Annabi sallallahu alaihi wasallam jihadi ba a wancan lokacin ba yace suka ce a wancan lokacin hikima ta farko idan aka ce an shar'anta musu jihadi babu hikima a cikin wannan an farlanta musu abin da an san da cewa ba su yawa shi kuma Allah bai dora muku abu sai ya san da cewa wannan abin ka iya yin shi wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj babu wani kuntun da Allah ya sanya muku a cikin addini kenan da abin da kaga Allah ya ce kai kana iya yi inda ba ka iya yi bai iya ce maka kai saboda ya san ka shi yayi ka ya fi kowa san ka suka ce kenan mutanen nan wanda suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam a makka a lokacin da suna makka idan aka ce a farlanta musu jihadi a wancan lokacin a ce siyaki ƙasa sukutum a wancan lokacin wa'anda kahirai ne da mai bayar da ita ko ina ba su yi shi yasa kenan idan ka tabbatar da cewa ƙasar da kuke ciki ba ƙasa ce ba take tana aiki da shari'a ta musulunci ba to yin jihadi bai taso gari ka shi ne sa tura suka ɗauki matakin cewa ƙasashen masu kasance layik ba su da alaƙa da addini saboda idan suna da alaƙa da addini dukkan abin da za ku aikata a matsayin ku na shugabanni a cikinta bisa kan taimako ko bisa kan dukkan wani abu wanda zai sa addini ya ci gaba sai kun samu lada amma in ba ta da tafarkin wannan abin na addini ba za ku yi ba in kuka taimaka ma addini kuma abin ya hito ga hili kun saba ma kundin tsarin mulki na ƙasar shi yasa gwamnati dukkan birjan da za ta yi haramun ne a cikin kundin tsarin mulki na kasashen mu na Afirka wanda Faransa ta rena da ma sauransu ta ɗauki dala guda ta ce a ba masallaci a raya shi haramun ne haramun ne ta hidda dala guda ta ce a biya kuɗin wuta ta masallaci sai dai ka hidda a cikin aljihunka daban ka ba da fi sabilillah wannan kuma shugabanni suna yin haka sai dai su hidda a cikin aljihunsu amma a hito da shi kwaro-kwaro a ce to wannan an hidda wannan bangaren don taimaka wa makarantu don taimaka wa masallatai kakka sa shi ma ya hakan idan da ya yi haka na ran na ya sauka daga mulki ka ba ka sa shi haka amma ya iya taimaka ta bayan waje fi sabilillahi a matsayin shi na dan kasa kuma a matsayin shi na musulmi ya iya bada can daban to shine illan wannan ayar dokawar take cewa ƙasar ku ba ta da alaka da addinin musulunci dukkan abin da sojojin ku za su yi sunan shi jihadi fi sabilillahi inda har ƙasar tana da alaka da addini dukkan motsin da za su yi jihadi ne suke fi sabilillah to yanzu in aka hidda wannan bangaren na cewa ita ba ƙasa ce ta addini ba to ya koma kenan ni ba jihadi fi sabilillah kenan sai in Allah ya arzuta su da zuciya mai kyau sun fahimci addini sun gano shi a wannan lokacin duk lokacin za su tsaya wajen wani yaki za su kyautata niyyarsu to za mu hita Allah ka sani za mu kare musulmi ne yan uwanmu daga kaidin makiya wanda suke cutar da su ya Allah ka mu ladan kan wannan abu da wannan niyyar idan suka tai kaga sai Allah ya ba su ladan jihadi fi sabilillah sai in sun yi wannan karatu to wajen horon kuma an hana kama ka ga aya ta Qur'ani ko guda babu shi to idan suka yi mu haka sai ya kasance kenan ƙarshen al'amari idan aka zo wajen yaƙi ƙarhinmu ne kawai zai hidda mu ya su ma ƙarhinsu ne kawai zai hidda su ƙarhin musulmi kuma Allah ne aiko to sai aka raba ka da Allah kwata-kwata in za ka harba makami ba a ce maka ka ce bismillah ba in za ka harba makami ba a ce maka ka yi addu'a ba kenan sai abin da ka samu daga gida na koyarwa shi zai taimaka maka to ka halwa ba ka yi bismillah ba shi ma wancan makiyan ya halwa bai bismillah ba kenan da kai da shi duka kun zama ɗaya wanda ya karhin wani ya kashe wani kenan to shi sa suke raba mu da addini ta kowane bangare sai kan sai an raba ka da addini kwata kwata ilimin ka da kake karantawa na kwan bai da alaka da addini ko ta kusa ko ta nesa Allah kwal ba zai taɓa ganin bismillahir rahmanir rahim ba sai in yayi franco arab duk da franco arab ɗin yanzu mun bata mata suna wance ba a zama komai aka yi ta mu da kanmu muke ta ba a zama komai idan aka yi ta duk da mun san ƙarya ce san duniya ne shagaltar da mutane alhakumu takafa shi ne mutum zai ce maka wai inda ake karanta larabci ba a zama komai shi ya yahuda zama bai hude kenan ko musulmi ne to haka za ka samu irin wannan a cikin tahiya ta addinin musulunci to kaga hikima ta farko aka ce idan aka farlanta musu jihadi lokacin da suke makka suke cikin halin rauni an shar'anta masa abin da ba su yi masu karin magana suna cewa idan aratta an tuta fa'mur bil mustata in kana son a maka biyayya to ka yi umarni da abin da ake iya yin biyayya a aikata shi ba ka aje tano cike da ruwa a cikin gida ka ce ma yaro dan shekara takwas ka ce guda mana ta nan can ya ya me yasa ya bi umarninka bai iya bi saboda mi saboda bai iya to amma in ka cika sahani da ruwa ka ce ɗauko mana sahanin can ya ya ɗauko shi yana iya to in kana son a maka biyayya ka yi umarni da abin da ake iya yi ba abin da mutane ba su iya yi idan ka ce mutum sai ya maka abin da bai iya yi bai iya yi ƙarshe sai dai ka ji kunya akan cewa kayan umarni cikin mutane yaro ya kasa yi ya kiri maka biyayya me yasa saboda bai iya yi aka ce hikima ta biyu ita ce lokacin da musulmi suna makka ba su da adadi mai yawa sannan ba su da makamu da mutum ɗaya aka fara suka zama biyu suka zama uku suka zama hudu mutum hudu mutum biyar mutum goma mutum ɗari su iya maganin gari guda ba su iya maganin gari guda lokacin da umar bin khattab da hamza lokacin da suka musulunta wannan lokacin ne ma sahabbai suka fara samun dama ta su hito su ta yi sallah bakin ɗakin kaba umar bin khattab in aka hito za a taya masallacin sai ya tsaya hannun dama hamza bin abdulmutallib shi kuma yana hannun hagu kahirai na kallon su ba su iya kawo hari wa'annan mutanen guda biyu haka ake ta in za a taya sallah da su ake tafiya suna kariyar mutane in mutum yana ji ya hito a ta ayi sallah a dawo su umar bin khattab ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam suke wai shin ba muke da gaskiya ba annabi ya ce musu eh to me yasa ba a barin mu yaki sai annabi ya ce musu ku jira lokacin yana nan tafi magana ma wannan ba a ce su da musu me yasa saboda ba a san ka ce za ka yin jihadi fi sabilillah ba ka da ƙarfin yin wani idan ba ka da ƙarfi to ɓannar da za a yi ba kaɗan bace za ka sha wa mutanen da ba su ji ba su gani ba a hallaka su ba su ji ba su gani ba saboda ba ka da ƙarfin da za ka yi wannan abu to wannan ita ce hikima ta biyar ta sa ba a farlanta jihadi tun farko ba kenan da an farlanta musu tun farko da tuna an gama da addinin duka baki amma lokacin da suka zo madina suka kafa ƙasa tasu kowa garin yana goyon bayansu to a wani lokacin suna iya jihadi ko ba su iya yi wani lokaci ne sai aka ce su yi jihadi fi sabilillah Allah subhanahu wa ta'ala ce kuffu aydiyakum wanda aka ce musu ku kame kawunan ku ai anil qital daga yaki fi sabilillah wa aqimu sala aka ce musu tsaye da sallah mene ne tsaye da sallah so da aka zo wajen fassara wannan in aka ce a tsaye da sallah mutane gani suke kamar a ce a tsaye ta a bari ko shin a tsaye da sallah ne da hausa ko ko a tsayar da sallah a tsaida ta ne kaga haka hausa akwai matsala ko a tsayar da sallah ne ta miƙe daidai kasa a ce in aka ce a tsayar da wannan mikro a tada shi miƙe daidai ko uku a tsaida shi tsayarwa ko to tsayar da sallah ne shi ne iqamus sala tsayar da sallah ta miƙe zuwa ba a bari ba an gane shi ne a sa'adi da ya zo na wani sai ce bai ce musu ba ya fa'aluna sala ko kuma ifa'alu sala ko kuma ya tuna bi sala ku yi sallah ba a ce su yi sallah a cikin qur'ani ba inda aka ce a yi sallah da kalma a yi an gane sai dai a yi unwani da kalma a tsayar da ita ya ce me yasa ya ce saboda yin kowa na iya da kare da doki kowa na iya sallah kowa na iya buga abin shi ya ce sallah ce ya tashi ta yi shigo to amma tsayar da ita fa ya ce ba kowa ne ke yin haka ba tsayar da ita shi ne ka tsayar da ita da rukunanta da sharɗinta da wajibanta da mustahabbanta da hushu'inta da natsuwarta da kominata cikakkatta ka yi ta zuciya kana cikin masallaci ba rabi na kasuwa ba rabi na cikin masallaci ban sani ko yanzu ana irin wannan abin da nan za ka samu mutum in ka zo bakin shagon shi ke sallah dai da farko bai zuwa masallaci in za ka sayan ko kayan miya ko kuma wani abu gare shi yana sallah zai gaya maka kudin abu mai aka sautuwa sana aka aiko haka za ganin mutum wannan abu nawa nawa yi zai maka haka ana sallah Allahu akbar sai maka haka sai ka ce sukari ne ke so sai maka haka idan karamo karamo ne yana na abu da Allah har Allah hudu sai sai hakan ga ko kuma sallar ce ki ba su ne wanda yanka ko su bar irin wannan sallar ba haddi bi haddi sha biyar ake kwatanta maka wai bi sha biyar dala goma goma nawa nawa ke sai maka haka sai maka haka sai maka haka sai maka haka kenan bi sha biyar wai yana cikin sallah kai yanzu wannan shine wa aqimu salah shi da waƙi musala to shi yasa ya ce ba a ce a yi sallah ba kaɗai ba cewa aka yi a yi ta cikakkatta kisa Allah ya ce wal muqimina sala da masu tsayar da sallah kidan ba masu yin ta kaɗai ba dan yi kowa na yi kowa na yin sallah amma tsayar da ita da rukunanta da wajibanta da mustahabbanta da sunnoninta da kominata da khushu'inta to wannan ba kowa ne ke yin shi ba kuma ita ce Allah subhanahu wa ta'ala ke niyya a cikin suratul ankabut da ya ce wa aqimis sala inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar kenan ba ce akai wa addis sala ba ba a ce ifa'alis sala ba ce akai wa aqimis sala yace kuma idan ka kalli wannan aya za ka ga cewa Allah ya rataya hukuncin hannun da sallah za ta yi daga fasha da munka sallaka ta maka amfani to yana da alaka da irin da ka tsayar da ita yace akwai ka'ida nan da take cewa wal hukmu al mu'allaq bi wasfin hukunci idan aka rataya shi akan wata sifa yazidu bi ziyadatihi wa yanqusu bi nafsi yana karuwa da karuwar wannan sifa yana raguwa da raguwar wannan sifa kenan gwalgwadon irin yadda ka tsaye da sallah gwalgwadon irin yadda za ta hana ka alfasha da abinci gwalgwadon irin ba ka tsaye da sallah ba gwalgwadon irin yadda ba za ta hana ka bayin wa'annan abubuwan ba musulmi ke zuwa masallaci da niyyar yin sallah amma ƙarshen al'amari a gama sallah ya tashi ya kasa hakuri ya ɗauke wani takalmi ina sallar da ya yi ina take wani dai ka san babu yadda za a yi a ce ya ɗauke man takalmin masallaci kai ka sani kai da kanka kuma kai da baka taɓa sace takalmin ba ka san da cewa a zuciyarka ba ka jin tunanin cewa ka iya hitowa daga masallaci ka sace mutane takalmin kenan wancan wanda aka yi sallar tare da shi cikin wani masallaci yake aka yi sallar tare da shi kuma idan ka diba cikin masu sallar ba ka iya cewa wanga ne wannan aiki kuma yana nan yana nan cikin mutane to yanzu wannan sallar tashi ya take kenan kai ba ka ci ba ta yi ba sallar shi ta yi kuma ta karbu amma ta hana shi almunkar ko ko ba ta hana shi ba ba ta hana shi me yasa saboda ko da ya zo bai zo da sharɗan nata cikakku ba bai zo da kushu'i cikakke ba bai zo da dukkan abin da ake so na sallah cikakken ba shi ne sa sallar shi bata hana shi wannan abu amma in har yana yin sallah ta gaskiya wallahi idan ya sa'a ma Allah bai iya kwana ran duk mutumin kirki idan ya sa'a ma Allah wannan abin sai ya dora zo mishi ko da lokaci idan kai kana saban Allah zuciyarka ba ta nuna maka komi to ka riga zuciyarka Allah ya rihi akan ta Allah ya kiyaye to saboda haka wannan sallar ita ce da suna yin ta yadda ya kamata da zuciya su bata raya masu wannan abun zuwa gaba kenan yace fa ala qadri iqamati al-abd li salatihi ala qadri ma tu'athiru fihi fatanhahu 'an al-fahsha'i wal munkar gurgurin irin yadda bawa yake tsayar da sallar shi yadda ya kamata gurgurin irin yadda za ta hana shi daga fahsha wal munkar Allah ya samu daga cikin wanda suke tsayar da sallah yadda ya kamata kenan har yau malamai suka ce nan wa yuqimuna salah aka ce nan yuqimuna salah suna yin farilla da nafila su ne ake nufi ita kuma idan ka lura nan zaka ganin cewa sallah tana da muhimmanci ita ce farkon abin da Allah ya fara kawo me yasa take da muhimmanci suka ce idan ka kalli sallan dukkan ibadodin da aka farlanta ma annabi sallallahu alaihi wasallam nan kasa aka farlanta su azumi zakka hajji yana cikin duniya aka farlanta su amma ita sallah sai da aka yi isra'i da mi'raji da shi aka tare shi sama ta bakwai sannan aka bashi ta ɗaya ne da sauran kaga ba ɗaya bane ba ya ce na biyu abinda ke nuna maka cewa sallan nan tana da muhimmanci sallan nan guda biyar aka farlanta ma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin yin ba guda ɗaya tak ba azumi a cikin shekara wata guda ɗaya tak ne aka ɗauka aka ce shine na farilla mun gane sallan nan yana nuna maka cewa tana da muhimmanci cewa aka duk wanda ya bar yin sallah idan aka zo ran tashin kiyama za a tara shi tare da fir'auna da hamana da karuna da ubay ibn khalaf wanda duk ya bar sallah tare da su zai tashi kuma darajar musulmi duk inda take sallah ce bakin da aka ce ba ka sallah har yara anguwa ma sai sai rena a ce ba ya sallah ko mutum bai yin sallah saurin ganewa yake ana saurin gano shi amma ku sani akwai mutane suna nan ba sallah fa yawa wallahi suna nan ba sallah musamman samari da yan mata da yawa suna nan sai ana maka tambayoyi na addinin musulunci za ka jin wani ya zo ya ce maka wai shin wai ba an ce sai in mutum ya aure bane ba sallah ta waje ba kan shi ba kai zaka tsaya sai ka aure sallah ta waje ba kan da azumi wai sai in ya aure wai za su waje ba kan shi har yanzu akwai masu irin wannan tunanin to shi yasa lalacewa ta yawa a cikin su lalacewa ta yawa cikin su saboda ni saboda inda suna sallar yadda ya kamata da sun shiru Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kuma wa atu zakka aka ce musu ku bada zakka kenan ku bada ta ga wa'anda suka cancance ta ita ma ana son a bada ta yadda ya kamata a bada ta ba da wayo ba bayan yiwuwa ka zo ka bada zakka ka ka aika matan abokinka shi ma ya hidda ya aiko matanka wa zakka ce hidda ya ba matanka su miskinai ne duk waɗanda mijin suke iya hidda zakka miskinai ne su ko ka hidda ka ba yara abokinka shi ma in yi hidda ya ba yaranka kai ma kidan tona mai na kenan ka ba da hannun dama ka amshi da hannun hagu to ba haka ake ba da zakka akwai nau'ikan mutane guda bakwai wa'anda Allah subhanahu wa ta'ala ce su ne za a ba inda mai sadaqatu lil fuqara fakirai ake ba wal masakin da miskinai dukkan nau'in talakawa ne wasu na ganin fakiri ya yi miskini wasu na ganin miskini ya yi fakiri ala ayi halin dai mutumin da ke bukatar zakka kai da kanka in ka gan shi kasan kuwa ne wallahi cikin mutane in ka gan shi kana gane ka san da cewa wannan yana bukata a taimaka mashi fi sabila wal amilina alaiha masu yi maka aiki akan dukiyar nan ta zakka masu yin aiki akan ta su ma ana basu kahirai waɗanda ake ganin cewa a iya jawo hankalinsu zuwa ga addini a iya ba su su ne mu'allafa ta kulubu ana iya unwani da ita wajen a yanta wayan bawa ana iya unwani da ita wajen a tai a samu gidajen kasu na ga wani abu da ake yi sudan za ga idan azumi ya zo masu kudin gari ke tafiya gidan kasu sai su ce a diba musu mutanen da aka kawo su gidan kaso dalilin bashi kasan suna da yawa marar kai ba ma marar da ko ina ma suna da yawa kama abin ga garin ko ina ma a komai cin bashin da sai an kashe kaso to wa'annan mutanen masu cin bashi wani in kashe abin da ya sa aka kashe kaso wallahi sai kai mamaki jika goma ce ko jika ishirin ko jika ɗari ko jika tamanin ko jika arba'in saboda jika arba'in yana tana kaso kai kuma jika arba'in nawa ke gare ka cikin aljihu to haka suke zawa su sa a musu listi ɗin waɗannan mutane har kwan azumi kawai sai ya hidda zakar shi ya ta ce to suwa ne ne aka tambayo bashi sai a ce ga mutanen da aka tambayo bashi a hiddo su kai nawa ne aka tambayo ka bashi kaza ne to ni za ni bayan kuɗi kai fa nawa ne kaza ne kai fa nawa ne kaza ne sai a yi listi ɗin su yan sai a taida ma an riga an gaya procurer ya san komi to procurer cikin taimakon da muke yi fi sabilillah na zakkanmu za mu taimaka ma wa'anda ba su da shi wa'anda suka ci bashi ko wa'anda aka tambayo su wani abu wa'anda suke gidan kasu ba ku kuka tsare su ba doka ta tsare su saboda haka za mu biya musu wannan abu su ba suna so ai suna son wurin a dan samu a rage wasu mutane dan saboda a samu a rage cunkoso suna so wala za gana an hiddo mutum dubu biyar dubu shida dubu bakwai cikin haɗin ƙasa za ka samu malamai ne za a haɗa kawai su ta siyi wannan aiki wasu kuma za ka samu ƙungiya ce za ta tahiya ta yi wannan binciken duka baki ga wanda aka tambayo kaza ga wanda aka tambayo kaza kuma wannan abin ba shi ne zawa ce abin da aka tambayo shi ba a'a kuma ake ga kundin shi wanda ya kai shi can payment shi can za a ɗauko wannan abu a ce ga abin da ya kai shi in aka biya shi kenan in aka biya shi kenan to za ga dubbannin mutane an hiddo su da wannan abu shine wal gharimi na dan mutane wanda aka tambayo bashi da wanda aka tambayo bashi yana yawon shi cikin gari da wanda aka tambayo bashi yana cikin gidan kasu tsakanin da Allah wane ka ya samu taimako cancanta da kubuto shi wanda ke gidan kasu to haka za a ganin dubbanni sai ka ci an ce kungiya kaza ta kubuto mutum dubu biyar daga gidan kaso ta biya mishi kuɗin da aka tambo shi tunda ai ba sai bashi kaɗai ba wani ranko yana kai shi aiko ranko yana kai shi da duk wasu abubuwa waɗanda in dai kuɗi ne suka kai ka to wannan mutane wanda suke da zakka da sun hidda wannan abin za a ba wannan malaman malaman su ta su nemo su yi lissa din nan a hiddo ka kawai ga kanan ka ka samu yanci kai tsakani da Allah aka nuna maka mutum aka ce wanga shi dalilin hitawa ka daga cikin kaso ya kace gani soyayya dai wannan dai ka san dai hakka mutu baka baka kiyaye da shi da kai da danginka duka ba su da wanda suka kasa biya maka suna hagwamniya su nemo su zuba su nemo su zuba sai a ce kai wai mine ne ya kai shi haka kaza ne ya kai shi to shi kenan ku zo alhaji wani ya hidda zakka zai bada a hiddo shi sai a hiddo shi a ce to ta yi fi sabi da ta yi kawai to irin haka nan ne aka ce zakka a yi aiki da ita shi sa zuba tare zaganin suna hidda zakka amma kai ba ka ganin ta ba ya hana mutane su ce maka kuma kai ino guja ne daga kai sai ɗiyanka tunda ba su gani a ƙasa ba aka ce ko neman kuɗin kake yi a cikin gari a cikin wannan garin za ka hidda zakkar ba wai ka kwashe ta ka aika ya mai ba ka ce a jankiyar talaka to nan ba talakawa ita zakka tana sa dibo akwai wani abu na bakin ciki bakin ciki tsakanin duk mai kuɗi da talaka yadda ka san akwai irin wani abu tsakanin mai moto da mai mota da mai keke da mai mota da mai adaidaita da mai mota da mai adaidaita da moto duka tsakanin su akwai wannan abu in mai mota ya dan adaidaita wani abu kaɗan gani yake yari na mushuwa saboda in ya game da mai mota koma yake mai moto in ya game da mai moto sai ya koma mai mota kuma ta ta ba ka gani ta ba ka kaza kaza wani sai dora ba shi umarni saboda yana da mutum ba Allah shi ne mutum yana ɗauka shi a zalimi shi kuma yana ɗauka mai moto ba bakin komi ba kuma har yau yana ɗauka mai mota a zalimi shi sa inda kana cikin mota kana tana sai da kai haƙuri da mutane mutanen gari ba ka da gaskiya gare su mai moto ba ka da gaskiya gare shi mai adadata ba ka da gaskiya gare shi mai tana ƙasa ba ka da gaskiya gare shi mai keke ba ka da gaskiya gare shi duka kai ne mai lagi duka baki to wannan abin da ke da kwai mutum ya zo yana kohon baki cikin zahira har kai kaza kaza kaza oh sai ka je kai wa da ya hakuri amshi jika goma dai ka sha ba ba shi kenan ba ba waɗanda zai taso a masa kwalta wanda jika goma ba ta ya kashe shi babu shi an yi daidai ka hada zakaka ka ba shi ke dan magana ta ƙari shi yake ma da ma goma a ƙarin irin haka to saboda haka aka ce inda kake neman kuɗin nan ya kamata ka hidda zakka ka ba wa'annan mutanen alhakin idanun suna ganin ka in ba haka nan ba sun kama gaba da kai kenan kun ba haka nan ba ka hana mutum ya yi gaba da kai bai taɓa samun wani alheri da aka ba kan za ta tsaya kana bayyana gaban zago ya bi kamun to ba abin da kamun don mi za ka burge ni don mi za na ce maka sannan ma don mi mi kamun ba abin da kamun amma in muna tunanin cewa lokacin da kake hidda zakka ba kaman da mu dole in yi daraja gare ki dole in dora ganin ka kuma da kima a alaji to Allah kiyaye hanya Allah sa a dawo lafiya to Allah sa ka da alheri Allah zai taimaka Allah sa mu zura har zura aka sai mata adda saboda ka ita ma zakka in kana bada ta tana ɗaya daga cikin abubuwan da suke wanke maka zuciya shi yasa aka sa mata zakka in aka ce zakka daga taskiya ne tsarkaka saboda ita tsarkaka ce ta dukiya kuma tsarkaka ce ta kan kan kanka hayyau hiya tuzakki ma wa tuzakki an-nafs aidan khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanan lahum kaga tutahhiruhum tana tsarkake su haka tuzakkihim daga wannan kalmar ta zakim daga nan ne aka samu kalmar zakka kai zakka tana tsarkake al'umma duka baki da duka garin zakka na tsarkake su duka garin za a koma kawai a tashi kowa na burge kowa ka hido zakka cikin watan ramadana ka ba mutanen ango kowa ya tashi sai ya sallah da kayan shi ya sallah to bakin ciki nabi nani bakin ciki hasada tani damuwa tani kowa ya samu shi yasa aka ce a dora bada zakatul fitr zakatul fitr ka ɗauki abinci ka bada sadaka wannan ta ta kono ko zakkar kono ka ba mutane don saboda su masa tashi an waye gari ta sallah suna da abincin da za su ci akwai mutanen da a shekara ba su wayuwa gari suna da abincin da za su ci a yini sai sun sun nemo shi idan aka yi ruwa ran nan shi hobe da abinci gidan shi akwai wanda dare da aka yi ruwa an ina ana ruwa ko to ran nan ba da abinci gidan shi to yanzu ana sallah ko bai mushe ran nan bai tawa ba ka da abinci aka ce alhaji ya da zakka ta kono ya aiko maka tun kafin sahiyar sallah kun ta kun yi nika kun yi komi da komi akwai daɗi ko ko babu daɗi ya za a yi wannan mutumin ka ganshi masa hanya ka kigai da shi dole ka gaida shi malamai suka ce me yasa Allah ke hada zakka da ita da sallah wuri guda zaka ji ana cewa a kai musalata wa atu zakata ko ina a cikin qur'ani zaka zo daga haka aka ce abin da yasa ake hada su saboda ita sallah haƙƙin Allah ce kai tsaye ba wanda ake yi ma sallah ya ji daɗi in ba Allah haƙƙin shi amma zakka ha zakka haƙƙi ne wanda yake na Allah ne amma ya ce a ba mutane waɗanda suke abokan halittarka mutanen gari kenan in kana sallah ka gyara da Allah in kana zakka kuma za ka gyara da mutane kuma dama musulmi na kirki shine wanda ya gyara da Allah kuma gyara da mutane bai yiwa a ce kana yin sallah yadda ya kamata ba ka ba da zaka kuma mutane su soka ba hawaye yiwa ne wani ne kai mutane ba ruwansu da sallar kai ka bari in ka bari wa kafiri ne kai ba amma in ba ka ba da zaka ba ka ba ni komi akan me za ni sanka akan me za ka burge ni akan mi ma za ni maka fata alheri Allah ya kiyaye hanya Allah ya mido ka lahiya akan mi ko ko rama akan mi za ni zo an ce maka Allah ya maka kaza to shi ne aka ce dole ne yasa ake hada su tare saboda wancan haƙƙin Allah ne wanga kuma haƙƙi ne wanda yake ratayuwa a kanka na ƴan uwanka waɗanda suke tare da kai saboda waɗannan ƴan uwan naka in suka maka shaida wajen Allah kuma ta karɓu kenan hanyar da za a yi ka kyautata ka gyara tsakaninka da waɗannan mutanen shine aka hiddo bangaren zakka aka ce gata da sadaka da kyaututtuka da sauran dukkan wani abu wanda yake na kyautata ne tsakaninka da mutane wasu suka ce abin da yasa ake hada su saboda ita sallah ita ce kan gaba a cikin aiki wanda yake na ganga jiki duk aikin da za a yi na ganga jiki suka ce babu kamar sallah ka kalli sallah da kyau sai ana liman kwamfule kamar lai kamar madara take ko ni akwai ciki ko wani vitamin akwai cikin ta sallah cikin ta akwai karatun qur'ani sallah cikin ta akwai abin nan akwai tasbih sallah cikin ta akwai tankwasa gabban kai bauta ga Allah subhanahu wataala menene zaka diba cikin wasu nau'uka na ibadodi wanda babu shi cikin sallah babu akwai salatin annabi a ciki akwai yaban Allah at-tahiyatu lillahi was-salawatu والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله da Allah in ba cikin sallah ba ina kake umarni da irin wannan kaga babu ko subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi rabbi ighfirli warhamni واهدني وعافني وارزقني سبحان ربي الاعلى وبحمده sannan ga salata annabi kare da shi ina ne za ka samu irin wannan ambacaka ya ambacaka ake ci a cikin san wako da yan ambacaka ina za ka samu su ka san da haka kawai ba a samu ka kawai ka zo ka zauna kana hamdan kasiran tayyiban warakan bi hamdan kasiran tayyiban warakan bi ko ba yiwa ko ne akwai gurbin shi akwai wurin shi to shi sa wa'annan abubuwan da ta kunsa shi ta kasance kan gaba a cikin ibadodi na ganga jiki aka ce ita kuma zakka ita ce kan gaba a cikin ibadodi na dukiya ibadodi na dukiya baki ɗansa suna bayan zakka ne bayan kaya ta farilla sarari za ka yi ta nafala mutumin da bai yin zakka ta farilla ya za a yi zai tunafila kaga ba zai iya yi ba wasu suka ce ita sallah tsarki ne na zuci da ranka ya tsarkaka ita kuma zakka tsarki ne na dukiya dukiyar ka za ta tsarkaka ala ayi halin Allah subhanahu wa ta'ala ci gaba da cewa falamma kutiba alaihimul qital ai falamma furida alaihimul qital lokacin da Allah ya farlanta jihadi a kansu a Madina kenan can ana maka ba a ce su yi ba ko to yanzu an yi gudun hijira an dawo Madina da aka ce su yi Allah ce idza fariqun minhum sai ga wani bangare daga cikin su yakhshawna nasa suna jin tsoron mutane ga khashiyatillah kamar yadda suke jin tsoron Allah aw ashadda khashiya ko kuma yadda ma yadda suke jin tsoron Allah saboda gudun yake ya mutu ya bar yaran shi wa qalu har ma aka samu wasu daga cikin suna cewa rabbana lima katabta alal kita ya Allah dan menene ka wajauta mu wa yaki akan mu ha me yasa ka wajauta mu shi laula akhartana ila ajalin qaribin Allah da ka jinkirta mu zuwa ga wani dan lokaci wanda yake dan kadan wanda wannan al'ada ce ta mutumin da bai shirya mu mutuwa ba a cikin qur'ani Allah subhanahu wataala ya ta kawo wa'annan mutanen da suka rabkana suna yin irin wannan abu laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun min as-salihin Allah ya ce walan yu'akhir Allah nafsan idza jaa ajaluha wa yaqulu alladhina amanu laula nuzilat sura fa idza unzilat suratun muhkamatun wa dhukira fiha al-qital ra'aita alladhina fi qulubihim maradun yanzuruna ilayka nadhara al-maghshiy alayhi min al-maut fa'aula lahu Allah ya ce wa'anda suka yi imani irin wannan aya ce za su ƙorace maka da an saukar da wata sura Allah ya ce fa idan unzila suratun idan aka saukar da wata sura wa dhukira fiha al-qital aka ambata wajabcin yaki a cikin ta to nan ne fa ra'aita allazina fi qulubihim maradan zaka ga wa'anda ke da ciwo na munahici a cikin zuciyarsu yanzuruna ilayka nazara al-maghshi alayhi min al-maut suna maka kallon irin kallon wanda mutuwa ta lullube shi ya haƙi aka farlanta eh haka yau ana maka wannan kallon Allah ce fa'aula lahu to kuma wannan aya in kuka lura tana ƙara fassara wannan ayar da muke karanta tana nuna cewa wa'anda suke cewa laula a hartana ila adalin qaribin din kenan wa'anda suke da ciwon ne a cikin zuciyarsu tana ƙara tabbatar da mala'ikan ne ke wannan aiki ولولي الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون kenan ire-iren irin wa'annan sun zo wurare da yawa a cikin qur'ani wanda suke nuna cewa mutunan da bai shirya ba duk lokacin da mutuwa ta zo mishi yana yin irin wannan abu to sun ce da an jinkirta musu har zuwa wani lokaci wanda yake na kusa ya wani lokaci ne malamai suka ce lokaci ne wanda za su iya shirya a cikin shi kai duk shekarun da kai can baya baka shirya ba shekara goma sha uku aka yi makka duk baku shirya ma yaki ba sai yanzu an zo madina sannan za ku ci kawai a dan yankinta muku ha na to saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala sai ya maida musu mata ne ce kul ka ce musu mata'ud duniya qalilun jin dadin duniya da suke yi dan kadan ne duniya gushewa take yi me yasa aka sama duniya sunan duniya ad-duniya in aka ce ad-duniya ana nufin ta kusa al-akhirah kuma ta karshe ita ce lahira ga larabci aka ce ad-duniya al-adna wanda yake na kusa me yasa Allah yake kiran duniya da sunan duniya wasu ka ce dalili na farko shine da annaha qabla al-akhirati fi zaman saboda ita ake fara ita ce kusa sannan lahira shi yasa aka sa mata duniya ta kusa wasu ka ce Allah ya sa mata duniya saboda da na'atiha wa haƙaratiha saboda ita ba komai bace wajen Allah ba kisa cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan duniya da tana da ta kai matsayin hukukin sauro da Allah bai bar kahiri ya sha ruwa a cikin ta dan ba komai bace ita ba shi yasa Allah subhanahu wataala ya bar kahiri suke abin da suka dama kuma mu ne muke ganin cewa wani abu ce mu ne ke ganin ta a matsayin wani abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah ma janaha ba'udatin ma saqa minha kafiran shurbata ma da duniya wani abu ce wajen Allah da kahiri bai sha ruwa ba masu sanyi ba bai sha ba Allah na kallon shi ya sha ruwa to ba komai bace me yasa ba komai bace ba sai an gaya maka yadda lahira take to wani hadisi ya kwatanta mu yadda lahira take kai mai hankali sai ka lura kaga kenan ya lahira take ya in ka shiga aljanna ya aljanna take annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wani hadisi ingantacce wanda imamu bukhari ya rawaito shi yake cewa la mawdi'u sawti ahadikum fil jannati khairun min ad-dunya wa ma fiha in kana da bulala ma cikin aljanna wanda kake wasa da ita kaga bulala ne wanda ko aka ce inda za ka dan ashe ta a cikin aljanna dan wurin da za ka aje bulala ka cikin aljanna a matsayin ka na dan aljanna insha Allah muna ciki to dan wurin da za ka aje bulala ka cikin aljanna ya yi duniya baki ɗaya da abin da ke cikin ta to ina ga wurin kwancin ka ina ga gada ina ga matala in akwai ina ga dare ina ga rihin ɗakin ina ga ƙasar ɗakin ina ga ɗakin duka ma baki ɗaya ina ga gidan duka baki ɗaya amin kenan in dai har ya kasance wurin da zaka aza bulalaka a cikin aljanna ya hidiya da abin da ke da kwacin to ne mi don mi ne ma Allah zai tsaya mana kallon kahiri da ya sha ruwa ta yi ta sha ya ta yi ta sha kawai to shi yasa wurare daban-daban Allah ke nuna cewa duniya ba wani abu ce in ya'lamu annama al-hayatu dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad duniya ba wani abu ce wasa ce kawai da jin daɗi da kwalliya kawai da neman tara dukiya da 'ya'ya kawai shi ne kawai ke duniya babban abin bakin cikin da ke da cikin duniya ka tsuha shi ne matsalata in jin daɗi ne kake yi ya ƙari in kana ganin matashi ne kai ka tsuha in kana ganin cewa wannan abin sabo ne aka baka shi ya lalace in kaya ne kasa sabi ka kashe kuɗinka ka yi su bayan kwana biyu a gansa cikin cikin cikin share anguwa duniya ta gama da su to menene na bakin ciki a cikin duniya menene na hasada wani a cikin wannan duniya muhammad bin sirin yake cewa ba ni iya hasada kowa a cikin wannan duniya yace saboda idan na yi hasada ka in kai dan aljanna ne na yi hasada dan aljanna na shiga aljanna ba za na shiga ba in dan wuta ne kai ma ka yi hasada dan wuta to rubi ne za ka tsaya kana wani abu na tsone maka ido na wani mutum to saboda ka wannan duniya ba komai bace ba kowa kaga ya same ta ba komai bace dan ba komai bace wajen Allah yake ba kowa ita kun ba a ce kai Allah ya hana maka ba kai ma roƙa wajen Allah sai ka samu to haka za ka samu malamai sun yi maganganu da yawa game da abin da ya shafi duniya da karewarta da lalacewarta da nuna cewa ba bakin komai take ba shi yasa ko ina Allah subhanahu wa ta'ala da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke nuna mu cewa duniyan nan mabarbiyarta ba wani abu bace ba ad-dunya mal'unatun mal'unun wa fi haka annabi sallallahu alaihi wasallam duniyan nan da kake gani tsinan naci kuma abin da ma ke cikin ta ma tsinan ne na albarka illa zikirallahi wa mawala sai ambatan Allah da abin da ke kama da shi su ne kada ba a tsine ma cikin duniya me yasa saboda za a ganin mutum yau ya samu gobe sai ka gane shi yana baka tausayi duk abin da ka gani ya baka tausayi yau gobe yana iya baka tsoro duk abin da ke baka tsoro yau gobe yana iya baka tausayi ba rawar haka cikin Nijar din akwai mutanen da suna ba kowa tsoro in aka ce maka ba ɗuwar haka wa'annan mutanen ba san inda suke ba sai kai mamaki to bakin duni kenan lokacin da duk Allah ya baka dama ka dama ta yadda ya kamata kai bakin iyawarka ka dama yadda ya kamata su ma wa'anda suke nan ɗin yanzu bayan shekara biyu shekara uku za ka neman su kowa ka rasa kwata-kwata duk wani mutum ya maka daɗin baki zai ɓacewa yau duk wani mutum wanda ke matsa muku da ɗumin tsiya ina yake babu shi kai duniyan nan kayi abin kirki cikin ta ya ka ƙara ba ne ba kai abin kirki to shi yasa aka ce ba abin da ke yin saura a cikin duniya mai daɗi kamar ambato mai kyau kai abin da mutane za su ambata ka da kyau duk lokacin da aka zo da an ce wani sai a ce a wani mutumin kirki ne kawai ya yi bakin ƙoƙarin shi wani to wannan shi ne yadda za ka gama da duniya lahiya amma duniya tana ɗauko ce maka a lokacin da baka tsammani duniya kana iya rasa ta lokacin da baka tunanin za ka rasa to ita ce ke duniya shi ne kuma wa'azin nan cikin duniyar wannan kuma shi ne kasancewa ta duniya kenan in kai baka lura ba za ta suɓuce maka ta nuna maka cewa ga yadda take suɓuce wa mutane shi sa wasu suke cewa masu hikima lauda matlak li ghaurika lama wasalat ilayka duk wani abu wanda kai ka samu yanzu sai da ya bi ta hannun wani da Allah ya sa wannan abin ya dawo ga wannan mutum da bai kawo gare ka ba in mulki ne sai da ya bi hannun wasu mutane in sarki ne kai na gargajiya ka waiwaya baya cikin wurin naka za ka ɗora diba ka ga akwai hotunan sarakan da suka wuce can baya inda Allah ya sa wani ya dawama akan mulkin da ba ka sama in shugaba ne kai na ƙasa ka diba bayan ka za a ganin ga wasu nan wurin daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza wane yayi da ya dawama da an samu wani wanda ya dawama a cikin wani abin da ba a kawo gare ka to tun da wani bai dawama ba kai ma ba za ka dawama ba sakamakon shi za ka kai unwani da wannan mulkin sai bisa kan abin da Allah ke so in dai kai unwani da shi bisa kan abin da Allah ke so to ba ka da dama kuma ko da an wulakantar da kai wata rana duniya kowa sai ya haito ya ce wani mutunan kirki ku tuna tanja mamur ya mulki Nijar lokacin da aka wulakanta shi karshe aka wace mulkin ya zo ya rasu yau duniya kowa na tana cewa wannan bawan Allah mutumin kirki ne wasu maganganu za ganin yanzu ne mutane suke ɗauko suna sanya su kamar yau yayi su ashe zaman da ake shi kwakwalwar shi ta zarce kwakwalwar mu da shekara goma sha uku kuma mu sani to saboda ka wannan rayuwar komi Allah ya baka cikin ta ka tabbatar da cewa inda ya dawoma ga wanda bai kawo gare ka kuma ka tabbatar da cewa akwai lokacin da Allah zai amshi wannan abu kuma ba shi ba shawara na ya kamata mu tsaya abin da makaranta daidai Allah ba mu da shi kusuran da muka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
yace malami ne na mace zaman tahiya na